بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka mustalahul hadith na al'allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah ta'ala yau muna takwas ga watan jimada al-akhira hijirar mazala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da daya ga watan ɗaya miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku sati da ya gabata mun karanci babi na tahammul hadith wa da mun ɗau gaba ta farko tahammulin hadith yau insha Allah za mu tashi kan gaba ta biyu ada'ul hadith tahammul mun ga tarifin shi mun ga sharuɗan shi kuma mun ga anwa'un shi sannan ada'ul hadith ta'rifuhu shurutu shurutu qabulihi siyaguhu kenan menene ake nihi da ada'ul hadith قال المؤلف رحمه الله أداء الحديث إبلاغه إلى الغير بعد حديثي شيني إسس دشي زوا ودي راوية أمشى حديثي دقمال منش ko sahabi ya samu wannan hadisi daga manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa tabi'i ya isa da sahabi dan uwanshi ko wani tabi'i haka kuma sauran almajirai game da malamansu wa yu'addi alhaditha kama sami'ahu kina rawi zai ba da wannan hadisi kamar yadda ya ji shi ba tare da daɗi ba ba tare da rage ba hatta fi siyagil ada har ya kasance siga ta bada hadisin wannan haka zai kiyaye idan malamin shi ta yi akhbarani haka shi ma zai ce akhbarani fulan wani ya bani labari ka fala yubaddil bai ya canza wata siga domin ma'anarsu tana shan bamban da martabarsu tana shan bamban فلا فلا يبدل حدثني بأخبرني kenan kai ya canza haddathani wurin haddathani ya ce akhbarani aw sami'tu aw nahwahu ko kuma abin da ya kama da haka li ikhtilafi ma'naha fil istilah domin sabanin dalilin sabanin ma'anar wannan lafazza a yanayin malaman hadisi نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أن سامو دقى إمام أحمد وأن رحمة الله تكار تبتع قريش أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرنا ولا تعده يتي كبي لفظ الشيخ ما منك في قوله أتكين فدش ديتي حدثني يا زنتدني ya zantar da ni bi ma'ana ni ya nufa da zancen wa haddathana ba ni kadai ba la'alla wani aka nufa da zancen muka shi ko kuma mu gaba ɗaya ne ba ni ɗaya ba da ni da sauran almajiran shi muka ji wani hadisi wa sami'tu naji wa akhbarana ya ba mu labari wala ta'duhu kuma kada ka tsallaka wannan lafazan kakka bar su ka kama ka kawo wasu lafaza daban intaha ana magana malam ta kare ولقبول الأداء شروط منها game da karɓa ba da hadisi kamar yadda muka gani wajen karɓa hadisi akwai sharuɗa haka ba da wannan hadisi sanar da wani shi akwai sharuɗa minha na daga cikin wannan sharuɗa al'aqlu hankali fala yuqbalu min majnun ba a karɓa hadisi daga wanda baya da baya da hankali mahaukaci wanda aljani ya taba ko abin da ya kama da haka wala ma'tuhun ko kuma wanda ya zamanto rikitacce wawa shi ma ba a karba hadisi daga wurin shi wannan ba a bada ba a karba hadisi baya badawa misali in ya bada ba a karba ba na'am wala mimman shi yasa fala yuqbalu tunda a badawa ne zai ko in ya bada ma ba a karba wala mimman zahaba tamyizuhu likibari hakanan idan wanda bambantar da al'amurra ya tahi da gare shi ya rikice dalilin tsohon shi shi ma ba a bayya ba da hadisi a karba au gairuhu ko wani shi athani al-bulug mai ba da hadisi wanda zai faɗi hadisi ya isas da shi dole sai ya zamanto balagagge fala yuqbalu min saghir idan yaro karami ya faɗa hadisi ba a karba shi wa qila yuqbal min murahiqin mawthuqun bi wasu malamai suka ce ana karɓa ga balagagge murahiq wanda ya zo gab da balaga yuthaqu bihi wanda aka yarda da shi an san mutum ne mai hankali lazumtaccen mazamni na ilimi bayya wasa to ana karba da gare shi al-islamu ba a mutum bayya ba da hadisi sai ya zama to musulmi a karba fala yuqbalu min kafir kafiri ko da ya ji hadisi daga manzala sallallahu alaihi wasallama iya matsayin shi kafiri ba a karba hadisi daga bayya badawa a karba domin ya rasa babban al'amari shine musulunci imanin shi da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama da sauran rukunan musulunci walau tahammala wa huwa muslim kuma ko da ya samu wannan hadisi alhalin iya kafiri kuma daga baya ya ridda kuma ya bada wannan hadisi ya kafirci cikin kafirci ba a karba al'adalatu adala adalci kenan sai adali yake ba da hadisi a karɓa fala yuqbalu min fasiqin fasiki bai ya faɗan hadisi a karɓe shi allahumma sai dai in ya zo ta wata hanya daban ba tashi ba ne walau ta hammala wa huwa addu ko da dai ya karɓi wannan hadisi ne a lokacin da yake cikin adalci iya da adalci a lokacin ya lalace jirke da ya zamanto fasiki wanda ba adali ba ko ya faɗi wannan hadisi bai akan ba assalamatu min almawani'i kubuta daga abeban da za su hana a karɓa hadisi idan ya bada shi idan rawi ya bada shi fala yuqbal min ma'a ghaflatin ba'a ghaflatin nu'as ba mai yawan gengedi da gafala gafalar shi da barci ba a karɓa idan ya bada hadisi domin la'alla malamin shi zai faɗi wani abu iya gyangyaɗi bai san an faɗi ba ya ciro wani abu da lokacin da ya zabar ya halka ya ji malam ya faɗi wani abu kayan wani ɗan lokaci ya koma gyangyaɗin shi kenan ba a karba ko da ya ba da hadisi ba a karba shi aw shagilin yuqallil fikru ko kuma wani wanda ya shagalta da wani abu wanda zai rage mai tunanin shi game da abin da malami yake faɗi wasu yagul ada kuma dole a samu sigogi na ba da wannan hadisi kana a kan ba ma yu'addi bihi alhadith shine sigogin da da su ne zai ba da wannan hadisi wala ha maratib kuma wannan sigogi suna da martabobi matsayi matakai al'ula martaba ta farko sami'tu rawi yace naji daga malami na wani haddathani ko ya ce haddathani fulan wane ya zantar da ni idza sami'a wahdahu min ash-shaykh sami'tu da haddathani idan ya ji shi kadai daga malamin shi kina malamin shi shi ya nuhata da wannan hadisi in zai ba da wannan hadisi bai ce akhbarani fulan sai ce haddathani fulan ko sami'tu min fulan annahu qala kaza fa in kana ma'ahu ghayruhu qala sami'na wa haddathana idan tare da shi da wani suka ji wannan hadisi daga malamin su sai ce sami'na mun ji wa haddathana ya zantar da mu ka duba ka ga yadda malaman hadisi ke taka tsantsa lafazin jin ma hadisin sai sun bambantar da shi shi yasa ba a taɓa samun wani ilimi a duniya ba wanda yake tabbatar da gaske abu ko rashin gaske shi kamar ilimin hadisi na'am in dai ba alkur'ani mai girma ba ne to babu wani abin da za ka bibiya idan malaman hadisi sun ce ba wannan abu ingantacce ne to idan dokokin da suka bi na akan a inganta shi babu wani ilimin da zai iya bin wannan dokoki qala athaniyatu martaba ta biyu qara'tu alaihi na karanta mishi kenan rawi ko almajiri iya karanta malamin shi iya sauraro inda ya kuskure ya gyara mishi ko ya ce akhbarani qira'atan alayhi ya bani labari lokacin da ake karanta mishi ko akhbarani ya bani labari idan qara'a ala shaykh idan shi da kanshi ne ya karantawa wannan malamin shi athalithatu martaba ta uku quri'a alaihi wa ana asma an karanta mishi ni kuma ina saurare qara'na alaihi mun karanta mishi akhbarana ya ba mu labari idza quri'a ala shaykh wa huwa yasma idan an karanta wa malami littahi kuma iya saurari sai muhar rawi ya ce quri'a alaihi wa ana asma ko qara'na alaihi martaba ta hudu ar-rabi'atu akhbarani ijazatan ya bani labari da ijaza shine kuma malami mun ga yadda sigogi na ijaza suke da shuruɗansu ko ta zamanto ijaza ce mu'ayyana ko mutlaka malami ya ce ajaztu laka riwayat kitabi fulan wa fulan ko kitabi fulan na baka izinin ka ruwaito littahi kaza daga gare ni نعم قال ويو أنبأني ko kuma ya ce an ba'ani ijazatan an ba'ani ya bani labari an fulan daga wani idaru ya anhu bil ijaza idan ya ruwaito daga gare shi da ijazan nan ba da izini wa hadha inda al-mutaakhirin malai ce wannan kuma hukunci da zo ya zo ne daga malamai na baya amma mutaqaddimuna fayarawuna fayarawna anna haddathani wa akhbarani wa anba'ani bi ma'ana wahid magabata malamai wanda suka gabaci malamai na baya sun sun tafi akan cewa da lafazin haddathani da akhbarani da anba'ani duk ma'anarsu guda yu'addi biha man sami'a min ash-shaykh wanda ya ji daga malamin shi hadisi shine yake fadin wannan in zai ba da wannan hadisi wa baqiya siyagun ukhra taraknaha haythu lam نتعرض لعنوان لم نتعرض عليها سالي لعنوان لعنوان التحمل لأنواع التحمل بها يتمانا أكوي سيقوغي دبان واندا مكبرسو domin ba bujiro a kansu ba dalilin nau'o'insu na shan bamban na ɗaukar hadisi nau'i nau'i na ɗaukar hadisi wanda suka kumsa kuma dama mala ya ce muktasar ne kuma hallau yan littafi ne na yan mataki na farko a cikin me yake da suna a cikin martaba ta lise ko kuma sanawiyya kitabatul hadith sai babi na gaba ko bangare na gaba shi ne rubuta hadisi ta'rifuha menene rubuta hadisi hukmuha menene hukuncinta sifatuha menene kamanninta ko kamanta ta'rifuha rubuta hadisi kitabatul hadith naqluhu an tariqil kitaba shine samun hadisi ko cirato hadisi daga bangaren rubutu ba saurare ba ba faɗi ka rubuta shi hukumu kitabat alhadith menene hukumcin rubuta hadisi wal aslu fiha alhil aslu rubuta hadisi ya halitta abu ne wanda ya zamanto halitta mutum ya rubuta hadisi ya ji hadisi daga malamin shi rawi ya rubuta li'annaha wasilatun domin mataki ne na rike hadisi ko kuma kitaba kan rubutawa wasila ce mataki ne tsani ne na samun hadisi waƙad azinan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ali abdullahi bin amr an yuktaba an yaktuba ma sami'ahu min tabbat mazala sallallahu alaihi wasallam ya umarci abdullah bin dan amr ya rubuta abin da yake ji daga mazala sallallahu alaihi wasallam rawahu ahmad bi isnadin hasan wannan athar imam ahmad ya fitar da shi daga ruwaya ta da isnadi mai kyau fa in khifa minha mahdhurun shar'iyyun muni'at idan an ji tsoro game da tare da rubuta wani abu an ji tsoron abin da mahzur ne an kishi a shar'ance to sai a hana ta sai zamanto bai halitta ba mutum ya rubuta misali da farko manzala sallallahu alaihi wasallama ya hana rubutu a rubuta abin da yake faɗi domin tsoron kai ya cakuɗa da alkur'ani mai girma farko al'amari yake ce la taktubu anni faman kataba anni shay'an falyamhu kakku rubuta wani abu da gare ni wanda ya rubuta da gare ni ya shahi domin suna rubuta alkur'ani mai girma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya hada abu halo sai su rubuta sai ya gauraya mun gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hali da farko shi kuma wani abu ne mahazu kadda alkur'ani mai girma ya gamu da hadisi ya cakuru wa ala hadha yuhmalu an-nahy fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama la taktubu anni shay'an ghayra al-qur'an a wannan ma'ana ce ake dora hannun manzala sallallahu alaihi wasallama da ya ce kadda ku rubuta wani abu daga gare ni in ba alkur'ani mai girma ba faman kataba anni shay'an ghayra alqur'ani falyamhu wanda ya rubuta wani abu daga gare ni in ba alkur'ani ba to ya shahe shi nan daga baya lokacin da sahabbai sun fahimci ga alkur'ani mai girma kuma ga hadisi akwai bambanci manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce su kamar yadda muka ga wannan hadisi da yi wa Abdullahi da Amr umarni da ya rubuta abin da yake ji rawahu muslim wa ahmad wa lafzullah imam muslim da imam ahmad da lafazin shi ne suka rawaito shi wa idza tawaqqafa alaiha hifzu sunna idan rubutu kiyaye idan kiyaye sunna ya tsayu ne akan rubutu wa iblagi shari'a da isas da shari'a kanat wajibatun to wannan sai zamanto rubutu ya zamanto tilas ne wajibi ne tunda in ba dan ana rubuta abin da aka yi umarni ba da ba mu samu ba wannan ilimi ba sai da malamai suka rubuta duk abin da suka ji daga manzala sallallahu alaihi wasallam almajiran malaman suka rubuta dukkan abin da suka malaman su suka rubuta har zuwa gare mu yanzu har zuwa tashin kiyama wa alaihi tuhmalu kitabatu nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadithihi ila nas kuma a wannan ma'ana ce ake dora rubutun manzo Allah sallallahu alaihi rubuta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma rubuta mu rubuta zancen zattattakun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zuwa na mutane yad'uhum ila Allah ta'ala lokacin da yake kiransu ya zuwa Allah madaukaki ya zuwa musulunci wa yuballighuhum shari'ata a cikin wannan rubutu wasiƙu da yake aikawa manya-manyan sarakai shugabanni na sassanin ƙasa iya kira ƙasashe na duniya iya kiransu ya zuwa musulunci kuma iya isa su musu a shari'a shi sallallahu alaihi wasallam wa fi sahihain ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an abi huraira radiyallahu an daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama cewa annabi wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi khataba amal fathi faqala yayi khutba ranar fathu makka sai ya ce fataha faƙama rajulun sai wani sahabi ya tashi min ahlil yaman daga cikin mutanen yaman yuqalu lahu abu sha ana ce mai abu sha faƙala uktubu li ya rasulullah ku rubuta mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan khutba taka faƙala uktubu li abi sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabai su rubutawa abu sha wannan khutba da yi sallallahu alaihi wasallam يعني الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نهي خطبة دي سوراريتا daga manzo Allah wanda tsira ya Allah da mucin shi su ƙara tabbata a gare shi sifatuha kamannin wannan rubutu wa tajibu al-inayatu bi kitab al-hadith bi kitabati al-hadith wajibi ne a kula kulawa ta musamman da rubuta hadisi li'annaha ihda wasilatai naqlihi domin ɗaya daga hanyoyin cira samun wannan hadisi fa wajabat al'inayatu biha sai zamanto wajibi ne a kula da ita ka naƙalihi an tariƙin lafz kamar yadda ake kulawa da hanya ta samun hadisi ta ɓangaren lafaz malam ya faɗa wa almajirin shi a faɗi da faɗi kuma shi ba ya riƙe ya faɗa wani walil kitabati sifatani wannan malam yayi bayani kahin ya ambaci sifofin in ba haka ba ga sifofin guda biyu rubutu na da sifa guda biyu wajibatun wa mustahabba wa mustahsana akwai wajiba rubutu wanda ya zama to tilasa rubuta kuma akwai wanda an so a rubuta wal wajibatu wanda rubutu wanda ya zama to wajibi ne an yuktaba al hadithu bi lafzin wadihin bayyin shine a rubuta hadisi da lafazi karara bayyananne bi khattin wadih mumtaz da rubutu wanda ya zama to karara bayyananne la yuqi la yuqi fi iskali wal iltibas bayya abkawa a cikin rikita da kuma hallau rikita abinda zai boye a rasa wanne ne menene wannan والمستحسنة ربطوان دي زمانتو أنسو أيش أن يراعى ما يأتي شيني أكياي أبن دزيزو إذا مر بلفظ بذكر اسم الله كتب تعالى شيني الوقت إن متن يهوتي يربط سنة الله مدوك كيتي الله سيسا تعالى من غانيكو كي يهوتي كوي إن يا أمبتي سنة الله سيتي تعالى au azza wa jalla ko ya ce azza wa jalla ko kuma ya ce subhanahu ko ya ce subhanahu ne ya ce allahu ta'ala ko kuma ya ce allahu subhanahu ko kuma ya gama gaba daya allahu subhanahu wa ta'ala qala allahu subhanahu wa ta'ala au ghairiha ko kuma wani lafzi daban min kalimati thana'i sariha daga kalma wadda ta zamanto ta yabo ce karara biduni rams ba tare da yayi kurtu ba a sa akwai wanda suke sa wannan sallallahu alaihi wasallama sai su sa sad kawai sallallahu alaihi wasallam bai halbai bai dace ba saboda yin wannan kana lada za ka samu idan mutum ya ce ar-rasul sallallahu alaihi wasallama karbuta sallallahu alaihi wasallam kamar ka yi wa manzala sallallahu alaihi wasallam salati ne da lafaz kamar ka faɗi amma in kai rams to wannan ba a gane ba kai shaida ba a ganewa kamar ba kai komi ba kenan wa idza marra bi dhikri rasul sallallahu alaihi wasallam kataba sallallahu alaihi wasallam haka idan ya huce wajen sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ko sifa ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce sallallahu alaihi wasallam aw alaihi salatu wassalam sarihatan biduni ramz ko yace alaihi salatu wassalam shi ma karara ya rubuta ba tare da alama ba قال العراقي إمام العراقي رحمه الله في شرح الألف في شرح ألفيته تكن شرح ألفية العراقي في المصطلح تكن مصطلح الحديث ياد ألفية ويكره أن يرمز للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ بأن يقتصر على حرفين حرفين ونحو ذلك أنك متن يي رمز يي علامة salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin rubutu kamar ya takaita akan harafi biyu wa nahwi zalika da makamantan wa qala aidan haka ya fadi wa yukrahu hifzu hadfu wahidin min as-salah kuma an ki mutun ya shahi lafazi ɗaya daga cikin min as-salati aw taslim na sallah ko taslim ba zai ce ba sallallahu alaihi kawai tsaya kuma ba zai ce ba alaihi salamu kawai ya tsaya sai ya gama guda biyu alaihi salatu wassalam wal iktisaru ala ahdihima bai dace ba ya tsaya ya takaita a kan ɗayansu ina ga bayanin na malam iya da tsawo kuma lokacin sallah ya matsu sai mu tsaya nan abinda muka hudu daidai allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك nan cewa aka yau ba karatun open